يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta alhamis a yau muna goma sha uku goma sha biyu ko goma sha biyu ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 18 ga watan bakwai shekara ta 2024 miladiya Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a wannan masallaci na jibuis da ke wannan gari na miri karamar hukumar bauchi a nan jihar bauchi ba don komai ba sai don saboda gabatar da wa'azi da kuma jan hankali ga 'yan uwanmu da kuma kanmu baki daya kamar yadda muka ji wa'azi na farko daga bakin mala abdulrahman allah ya saka mishi da alkhairi ya ja hankalinmu akan ƙoƙari wajen yin tanadi da kintsi saboda abinda mutum zai tarar bayan mutuwansa ‘yan uwa mafi munin nadama da mutum zai yi a rayuwansa shine ya bari ya fada cikin waɗanda za su yi nadama bayan sun koma zuwa ga Allah nadamar da mutum zai yi a duniya yana raye nadama ce mai sauƙi akan ɗan da na sani da nadama da mutum zai yi in ya bari ya tafi lahira a hagunce domin duniya duk abin da ya lalata ya lalace ma mutum a duniya ya yi da na sani ya yi nadama muddin yana raye to yana da daman da zai gyara amma in ya tafi lahira kaga mutum ya fada cikin masu nadama a lahira to nan kuma babu daman gyarawa babu daman gyarawa shi yasa idan mutum ya yi abin da bai kamata ba a duniya ya zo yana da na sani yana nadama sai ya sa yatsansa ɗaya a baki ya ciza haka ne ko amma in aka je lahira mutum ya ga lahiran ta zo masa a baibai ya tafi lahiran a hagunce Allah ya ce duka yatsun guda goma zai sa a bakinsa ya ciza saboda nadama wa yau mai abdu zalimu ala yadai
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا Mm.
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا Mm.
لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني Mm.
وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah ta'ala ya ce wa yau mai abdu zalimu ala yadai Allah ya ce ran da azzalumi zai sa hannuwansa duka biyu a bakinsa ya ciza ya ƙulu yana cewa ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila yana cewa ya kai tona ya nadama ta ya shiga uku na ina ma da a ce na bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ma da a ce na rike annabi a matsayin jagora ina ma da a ce da aka ce mun annabi ya ce ayi da ma nayi da aka ce mun annabi ya ce a bari da ma na bari yaqulu ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani zai ce ya kai tona ya shiga uku na lam attakhiz fulanan khalila ina ma a duniya da ban riki wani a matsayin aboki ba ina ma da ba wani bane abokina laqad adallani ani dhikri ba'da iz ja'ani gashi ya batar da ni ya kawar da ni daga hanyar Allah daga dokokin Allah bayan dokokin bayan hanyar Allah ta bayyana a gare ni Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani khadula hakanan shaydan ya kasance mai sabularwa da tabarwa da halakarwa ga dan adam saboda haka ‘ya'yan uwa duk abin da mutum zai yi a duniya mafi girman aikin da Allah ya baka a duniya wallahi shi ne ka yi aikin da za ka je gaban Allah baka shi kauta ba duk wani aikin da za ka yi a duniya kana yin ribar kafa ne ainihin babban aikin kan shi ne tanadi na ayyukan da za su kare ka daga shiga wuta in an je gaban Allah wannan shi ne babban aikinka a duniya saboda haka duk wani abin da zai hana ka yin wannan aikin duk wani abin da zai zama yana warware wannan aikin da aka turo ka kayi shi a duniya na ka bauta ma Allah ka kuma shirya ma abin da za ka tarar bayan ka mutu to wannan aikin abin a watsar da shi ne wannan aikin abin a watsar da shi ne amma in mutum ya yi sakaci ya yi ganganci ya yi makanshi wasa da shirme ya kuskure ya bari ya mutu a hagunce ya mutu ba a yadda ya kamata ba zai je ya yi nadama nadamar da ba za ta amfani shi ba zai yi nadama irin nadamar da ba za ta amfani shi ba shi yasa Allah ya turo mu wannan duniyar ya kuma shimfiɗa mana wasu dokoki ya ce yana so mu yi kaza baya so mu yi kaza ya turo mana manzanni su yi mana bayani ga abin da Allah yake so a yi ga wanda Allah baya so a yi ya kuma ce su mana bayani ga dokokin da yake so a kiyaye ga wanda yake so a yi sannan ya ce a yi bayani waɗanda suka yi abin da ya ce a yi ga sakamakonsa ita ce aljanna ya ce a ɗauko aljannar a yi mana bayanin abin da ke cikinta kayan marmarin da ke cikinta saboda a ƙara mana ƙwarin gwiwa da zaburarwa wajen ganin mun yi abin da ya kamata mu yi don mu samu aljannar ya ce a ɗauko wutar a mana bayanin azaba da bala'i da nan ko da tashin hankalin da ke cikinta saboda mu tsorata mu yi ƙoƙarin nisantarta ashe kenan kaga duk wanda aka bi wannan matakan gaba ɗaya amma taurin kansa da rashin bin dokokin allansa har ta kai ga duk yadda aka yi bayanin wutan nan bai ji tsoron wuta ba duk yadda aka yi bayanin aljanna nan bai kwadaitu akan neman aljanna ba ya bari ya shiga wuta bai shiga aljanna ba ashe kaga ya gama yi makansa asara ya gama yi makanshi asara Allah ya tsare mu daga wannan asara ya tsare mu daga wannan daga wannan nadamar ƴan uwa abin da ni nake so in ja hankalin mu akai shine hanyoyi da mutum zai bi domin kubuta daga talauci na rayuwa musamman wannan rayuwar tamu ta duniya na fara wannan shimfiɗan ne domin na so in haɗa mana maganganun guda biyu shine a daidai lokacin da kake ƙoƙarin neman arziki kana son rabuwa da talauci a lokacin kuma ake so ka yi ƙoƙarin neman aljanna ka tsere daga wuta Allah yana cewa a cikin Alƙur'ani, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Allah yana cewa a cikin Alƙur'ani, ya ayyuhal insanu. Allah ya ce ya kai mutum, ya kai ɗan adam. Allah yana magana da kowa in dai mutum ne kai. Allah ya ce innaka kadihun. Allah ya ce kana ta buga-buga kana ta faɗi tashi kana ta ayyuka ka je kasuwa ka je ofis ka je makaranta ka je can ka je can ila rabbika daidai lokacin da kake kai koman nan wannan tafiyar kuma tana haɗe ne da kana ƙara matsawa kusa da ubangijinka kana ƙara matsawa kusa da Allah ne famulaki wata rana kawai sai ga ka a gaban Allah zaka gamu da Allah zaka haɗu da Allah lokacin da ka fita kasuwa ka je ka wuni a kasuwa ka dawo da daddare wannan wunin da ka karar a kasuwa ya ƙara matsar da kai kusa da Allah shi sa wani malami ke cewa yabna adam innama anta ayyamu kullama zahaba yawmuka zahaba juz'un minka ya kai dan adam ka sani kai lissafin kwanaki ake maka duk sanda wuni ya tafi daga cikin kwanakinka to wani bangare naka ya tafi wani bangare na rayuwanka ya tafi saboda ka abubuwa guda biyu Allah ya wajabta mana mu yi a duniya na farko shine gyaran lahiranmu na biyu shine duniyar ma mu tsaya mu gyara ta mu tsaftace ta mu neme ta ta hanyar da ta dace domin neman duniyar ta hanyar da ta dace tana daga cikin hanyoyin gyara lahira duk wanda ya nemi duniya ta hanyar da bata dace ba to ya bata lahirarsa ya ɓata alkiyamansa shi sa wani malami ke cewa wawa cikin mutane shine wanda ya ɓata lahiransa don gyaran duniyarsa wanda ya fi shi wauta kuma shine wanda ya ɓata lahiransa don gyaran duniyar wani ba damuwansa gyaran duniyarsa ba shi saboda ya faranta mu matarsa ko 'ya'yansa ya gamsu ya tari kasadan kabari ya nemo kuɗi ta haram sama da ƙasa kawai ya nemo kuɗi don ya faranta musu rai to kaga wannan ya fi kowa wuta wannan ya fi kowa wuta to abu na farko da ya kamata mu sani jama'a shine Allah ya tsara rayuwa ya kuma halicce mu sai ya sanya mu a mafiya yawa a kowane ɓangare na rayuwa Allah sai ya sanya mutane suka zama nau'i biyu a wajen addini sai sanya mutane fa minkum kafirun wa minkum mu'min wani kafiri wani mumini a ɓangaren halitta sai ya yi jinsi biyu ya yi jinsin maza ya yi jinsin mata a wajen tsayi sai ya yi dogaye ya yi gajeru a kala ya yi farare ya yi baƙaƙe a ƙiba sai ya yi masu ƙiba sai ya yi sirara a wajen arziki sai wasu masu arziki wasu talakawa so yadda ka ga tsarin nan haka Allah ya tsara duniyar ta tafi a kai babu kuma wanda ya isa ya canza ta la mubaddila li kalimatillah la tabdila li khalqillah ba wanda ya isa ya canza wannan tsarin Allah ya tsara mutane za su kasu kashi biyu wani zai zama mai arziki wani zai zama talaka yadda Allah ya tsara ba wanda ya isa ya canza ba wanda ya isa ya canza shi yasa al'imamul bukhari allah maɗaukakin sarki ya yi mishi rahama a cikin littafinsa sahihul bukhari ya buɗe littafi da ya mata suna kitabul liqaq a cikin kitabul liqaq sai ya yi babi ya ce sunan babin babu fadlil faƙari wannan babi ne akan falalan talauci Mm. kaga wannan babin mutanenmu dai kafin ka yi bayani da hausan da za a gane za a jima amma a fahimci falalan talauci to shi talauci a karan kan shi bayi da wata falala domin domin inda a ce yana da falala to da ya ce kowa ya roƙi allah ya sa ya zama talaka amma me ake nufi shine falalan haƙuri akan talauci in Allah ya yi ka a talaka to haƙurin shi ne mai falala amma shi talaucin ba shi ne mai falalan ba haƙuri a kan talaucin shi ne mai falala kamar yadda shi arziki shi karan kan shi arzikin ba shi ne mai falalan ba menene ke da falala godiya in an baka arziki to Allah ya yi mutane jinsi biyu wasu masu arziki wasu talakawa duka jama'a da arzikin da talaucin duka jarabawa ce da wanda Allah ya bashi da wanda Allah bai bashi ba duka ana cikin jarabawa shi yasa Allah yake cewa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu
أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه Mm.
فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Mm.
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن Allah ta'ala ya ce fa ammal insan Allah ya ce shi mutum idza mabtalahu rabbuhu idan Allah ya jaraba shi idan ubangijinsa ya jarraba shi fa akramahu Allah ya karrama shi ya ɗaukaka shi wa na'amahu ya tara masa ni'imomin duniya ya bashi arziki ya buɗe masa ƙofofin samu fa yaqulu rabbi akraman sai ya ce ubangijina ya karrama ni Allah yana yi da mu wa amma idza mabtala amma idan Allah ya jarraba shi fa qadara alaihi rizqa Allah ya kuntata masa arzikinsa fa yaqulu rabbi ahanan sai ya ce Allah ya wulakanta ni sai ya ce Allah baya yi da mu kaga sai Allah ya ce da shimfida arzikin da daukaka da kuntata arzikin duka menene duka jarabawa ce duka jarabawa ce ibnul qayyim a cikin littafinsa uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin ya yi babi ya ce filganiyi shakir walfaƙiri sabir ayyuhuma afdal da talaka mai haƙuri a kan talaucinsa da mai arzikin da ya yi godiya ma Allah bisa arzikin da ya bashi wai a cikinsu waye falala kaga jarabawa ne guda biyu two different question papers ne tambayoyin daban-daban ne courses din daban-daban ne wannan course title ɗinsa talauci wannan course title ɗinsa arziki to kaga ashe kenan duk abin da za a rubuta an sashi ɗin dole ya zama me akwai bambanci so shi mai arziki cin arzikinsa cin jarabawansa shine ya zama mai godiya talaka ya ci jarabawansa shine ya yi haƙuri to a cikinsu wanne fi falala yanzu samun talaka mai haƙuri da kuma mai arziki da arzikinsa bai hana shi godiya ma Allah ba wanda ya fi wahala mai arziki a samu mai arziki wanda zai yi godiya ma Allah shine mai wahala shi yasa Allah ya ce kalla innal insana la yatgha كلا Allah astaghna إن الإنسان ليطغى mm.
أن رآه استغنى Allah ya ce kalla innal insana la yatgha Allah ya ce mutum dan adam yakan yi dagawa yakan yi girman kai yakan yi fariya an ra'ahu staghna saboda ya ga ya wadatu in dai mutum yayi arziki to da wuya ne kuma bai yi dagawa ba illa man rahimallah sai wanda Allah ya marhama to na farko ina so mu fahimci cewa wanda Allah ya jarabe shi da talauci abinda ake so a gare shi shine yayi haƙuri ya bi kuma hanyoyin da ya kamata ya bi wanda za mu ji wasu daga cikinsu insha Allah don ya rabu da talaucin nan amma ana so na farko shine ya sa ransa cewa zai yi haƙuri ya tsaya a matakin da Allah ya ajiye shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi ajaban li amril mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abun ban mamaki akwai abun burgewa da ban sha'awa game da al'amarin mumini inna amrahu kullahu khair al'amarin mumini rayuwar mumini gaba ɗaya alkhairi ce walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min ba mai samun wannan in ba mumini ba na farko sai ce in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan la in abun farin ciki ya same shi ya ji daɗi ya samu arziki ya samu abun da yake nema sai ya yi godiya ma Allah wannan sai ya sa wannan abun ya zama masa alkhairi wa in asabatu darra idan abun cuta abun bakin ciki abun damuwa ya same shi sabar sai ya haƙuri fa kana khairan la wannan sai ya sa wannan jarabawan ta zama alkhairi a gare shi ashe kaga ba arzikin ko talaucin ke nuna alkhairin rayuwa ba a'a godiya akan arzikin da kuma haƙuri akan talauci shi ke nuna alkhairin rayuwa shi ke nuna alkhairin rayuwa so da haka abin da ake so na farko shine wanda Allah ya bashi kada ya yi ɗagawa kada ya yi fariya kada ya yi alfahari kada ya yi girman kai kada ya nuna cewa shi babba ne saboda Allah ya bashi wani abun duniya wanda kuma bai samu ba kar ya raina kansa kar ya yi kansa kallon kaskantacce wulakantacce tozaltacce saboda bai samu abun duniya ba saboda rashin samun abun duniya motoci da gidaje da kudade masu yawa da kuma kayan jin daɗi na rayuwar duniya ba su ne ma'auni na mutum mai daraja a wajen Allah ba wanda Allah ya bashi wannan kar ya ga cewa ai Allah ya zaɓe shi ne ya bashi wanda bai samu ba kar ya ga cewa Allah ya wulakanta shi ne kar ka taɓa ganin cewa Allah ya wulakanta ka daka abu na farko shi ne ka samu gamsuwa cewa kai da Allah ya barka a matsayi na ƙasa Allah bai manta da kai ba kai ba wai dun kai tozaltacce ne ko wulakantacce ne a wajen Allah ba yasa ya tsaye da kai a matsayin da kake a'a duk abin da kaga ya faru akwai hikima a ciki malam muhammadu bin salih al-uthaymin yake cewa duk wanda Allah ya jaraba shi da wani jarabawa na rayuwa talauci ko wani abu na rayuwa to ya tuna siffofin Allah guda uku siffa ta farko ya tuna cewa annallaha alimun fi ma yaqdihi wa yuqaddiruhu duk abin da Allah yake kaddarawa yake zaltarwa akwai ilimi a ciki alimun bi ahwali ibadihi Allah yana sane da yanayin bayinsa wane mai kuɗi ne wane talaka ne kowa Allah yana sane da shi ba wanda Allah ya manta da shi ya ce na biyu ya tuna annallaha hakim Allah mai hikima ne ajiye arziki da ya a wajen wani da ajiye talauci da ya a wajen wani akwai hikima a ciki na uku ya ce ya tuna annallaha rahimun arhamu min al'ummi bi waladiha Allah mai tausayi ne da jin kai Allah ya fi tausayin ɗa ya fi tausayin bawa sama da yadda uwa ke tausayin ɗanta ya ce ka tuna faɗin Allah wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ta yi ku so abu amma shine sharri a gare ku ta yi ku ki abu amma shine alkhairi a gare ku saboda Allah shine ya sani ku kuma ba ku sani ba abu na farko da ya kamata mutum ya kiyaye wajen rabuwa da talauci hanya ta farko shine ta'alimun nas al-i'tiqadi sahih bi anna ar-rizqa min Allah ta'ala wa annahu huwa ar-razzaq shine mutane su fahimta a fahimtar da mutane a karantar da mutane cewa arziki yana zuwa ne daga wajen Allah Allah kuma shine mai azurtawa Allah shine mai bayarwa in har kana so ka zauna lafiya a rayuwa ka rabu da talauci da fatara to karka alakanta samunka da rashinka da wani wanda ba Allah ba in kaga ka samu ka ji ranka Allah ne ya sa ka samu in ka rasa Allah ne ya sa ka rasa ba wanda ya isa ya baka in Allah bai baka ba ba wanda ya isa ya hana ka in Allah bai hana ka ba ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها Mm.
وما يمسك فلا مرسل له من بعده Mm.
وهو العزيز الحكيم Allah ta'ala ya ce ma yaftahillahu linnasi min rahmatin Allah ya ce duk abinda Allah ya bude ma mutane na rahama fala mumsika laha ba wanda ya isa ya rike duk abinda Allah ya sako na rahama ba wanda ya isa ya tare shi wa ma yumsik abinda Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda ya isa ya turo wannan abu in ba Allah ba in ka ga abun ya zo to Allah ne ya sako shi ko da kuwa sun so su tare to ba wanda ya isa ya tare in ka ga bai zo ba Allah ne ya rike shi duk ƙoƙarinka da ƙoƙarin wasu ba su yi sassako shi ba wannan abu na farko kenan duk abin da ka samu a rayuwa to ka fara ji ma ranka cewa Allah ne ya baka kar ka fara kawo wane da wane da wane da wane na'am idan su wane da wane sun yi sa'ayi na ka samu kaza musulunci ya koyar da kai wajibi ne ka gode musu wajibi ne ka zama mai godiya yana cikin ɗabi- ɗabi'un musulmi na gari akwai raddul fadli ila ahlihi in mutum ya maka alkhairi to ka tabbatar da cewa ya maka kar ka zo ka ce wane ya zama sila na misali ya cika maka fom ya bi maka kafa na ka samu tallafi in an zo ka ce aha ai ba shi ya bani ba Allah ne ba naka ba ruwana da shi a la yashkurullaha man la yashkurun nas duk wanda ba yi gode ma mutane to ba zai gode ma Allah ba Allah ma baka gode masa ba bayan ka yi sujudu shukuri ka gode ma Allah da ya sa ka samu wannan kuɗin ka samu wannan karatun ka samu wannan aikin sai kuma ka bi wanda ya bi maka kafa shi ma kuma ka je ka yi mishi godiya wannan yana cikin- wannan yana cikin ɗabi'un musulmi na gari amma abin da ake so ka gane shine sababi da hanya da bin kafa baya so ka ɗaukaka in Allah bai so ya ɗaukaka ka ba magabta da makiya da masu tsananka da 'yan jin haushi da 'yan hassada baya sa ka yi ƙasa in Allah bai so ya yi ƙasa da kai ba saboda ka in ka tashi neman arziki na farko in kana son rabuwa da talauci kar ka nemi arziki a wajen kowa in ba Allah ba fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru la in kun tashi neman arziki Allah ya ce ku nema a wajen Allah shi kadai amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه Mm.
بل لجوا في عتو ونفور Allah ya ce an man hazal ladhi yarzuqukum in amsaka rizqa Allah ya ce wai kan waye kuke da shi wanda zai iya azurta ku in Allah ya rike arzikinsa waye isa in Allah ya rike arzikinsa ya ki ya kawo ya sako arzikin waye isa ya sako arzikin waye isa ya bayar yanzu da yanda ake damunan nan in mun ga hadiri yayi gangami gashi dai mun ga hadirin ya taho amma sai kowa ya koma ya ce Allah ya ba mu ruwa mai albarka kenan an gamsu ba wanda ya sai saukar da ruwa in ba wa in ba Allah ba idan damuna ta ja lokacin da ya kamata a yi ruwa ruwa bai zo ba sai a tafi na sai a tafi masallaci a je a roki Allah amma a jihar Bauchi ba kwamishinan ruwa ne to me yasa manoma ba za su yi group su je su samu kwamishinan jiha ya ce masa tun da kai ne kwamishina na water resources gashi august ta kusa shiga ba a fara ruwa ba ka taimake mu ka san hanyoyin da za ka biya yi ruwa ya ce dama mutanen garin miri ashe ba ku da hankali kenan ya tabbatar da cewa shi baya iya yin ruwa wa ke yin ruwa allah saboda haka allah shine mai azurtawa to duk wanda yake so ya huta a duniya ya huta sadda kansa ya wanke zuciyansa ya ji maransa in ya samu Allah in ya rasa Allah in ya samu Allah ne in ya rasa Allah ne da haka sai sa in Allah ya bashi sai ya gode in Allah kuma bai bashi ba sai ya haƙuri sannan ana so wajen ƙoƙarin rabuwa da talauci akwai alhathu alal amal wal kasbi wal mashi fil ardi li kasbi rizq bayan ka yadda fa Allah ne mai bayarwa sai kuma ka tashi ka nema sai ka je ka yi yawo kuma ka nemo Allah cewa ya huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه mm.
وإليه النشور huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya ga ta nan horarriya Allah ya hore muku ita a shimfiɗe Allah sai ya ce famshu fi manakibiha ku yi yawo a sassan ƙasa ku je can ku je can wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah kaga Allah sai ya fara cewa ku yi tafiya ku yi yawo kafin ku ci bai ce ku zauna ku ci ba kenan ya nuna sai an yi yawo an nemo kafin a yi me kafin a ci da haka in ka ji maranka cewa tunda an ce Allah ne mai azurtawa kokarinka baya sa ka samu to bari ka zauna a daki to alaman cewa Allah ya rubuta cewa da ka bushe a can kenan to shine ka zauna a daki amma alaman cewa Allah ya rubuta za ka samu shine ka fita to Allah ya rubuta ma za ka samu kenan alaman za ka mutu a talaka za ka bushe a zaune to shine ka zauna ka miƙe kafa ka ce Allah shine mai bayarwa da haka ba sai ka tashi ka nemo ba Allah bai tsara mana haka ba Allah cewa ya jama'a a tashi aje a nemo a tashi aje a nema yanzu kun ga matasanmu da yawa ba su son wahala ba su son nema ta yawa ba su son nema shi yasa na'am duk mun gamsu cewa yankinmu na arewa yana daga cikin yanki da yake fama da yawan talauci da rashin kuɗi a hannun mutane amma dole kuma za mu gamsu cewa yankinmu na arewa kuma yana daga cikin yankin da ya fi ko'ina zaune gari banza marasa aikin yi ba karatu ba sana'a ana so kuma wai a yi kuɗi kowa kuma ya rantse sai ya yi kuɗi allah kuma ya ce duk duniya ba kowa zai yi kuɗi ba to sai mu ga duniyan da arzikin umarnin wa suke bi to amma dai akalla dai na bayan ka ce za ka nemo ya fi kuma bayan ka ce allah ne mai bayarwa ba ya kuma waje ba kuma ka tashi ka nema dole ka tashi ka je ka nemo dole ne shi sa yanzu ku kalli matasanmu yanzu za ka je ka samu shago wani matashi ya bude shago sai ka samu abokansa mutum biyar ko goma sun sa benci suna zaune a kofar shagon shi yana ciki yana sai da kaya in kwastomomi sun tafi ya zo ya zauna shi masu ci gaba da taɗi in kwastoma ya zo ya koma shago su kuma suna zaune a bakin shagon ba su zuwa nema wannan shi yasa in talaucin ya buge su su za su fara zagayowa cikin dare su fasa wannan shagon su sace masa kuɗi da kaya haka ne ko ba ka ba masu shiga cikin shagunan jama'a su ɗebe musu kuɗi 'yan waje ne suke shigowa daga wani gari 'yan cikin unguwan ne masu zama su taɗi a bakin shagon nan su ɗin ne dai saboda su ba su je sun nema ba kuma abin da yake so yana so in shi wannan da ya je nemo in ya sa shadda mai kyalkyali shi ma ya fito da shadda irin tashi bai je ya nema ba sayyidina umar radiyallahu an ya zo ya go suna kwance a masallaci sai ce kai me kuke a masallaci sai suka ce na hannu mutawakkiluna mun dogara ga Allah ne sai ce kai laqad alimtum anna as-samaa la tumdiru dhahaban wala fidda kuma fa kun sani cewa ba ku taba ganin sama tana ruwan zinare da azurfa ba ba ku taba ganin da aka ce gashi an yi ruwa ka sa bokiti ka ta ruwa ka zo ka samu kuɗi ya ce ka fam a bokitin ba ba taba ba ashe kenan in ka ce na hannu mutawakkiluna ba kwanciya kuma za ka yi ka jira Allah ya sauko da arzikin daga sama wai me za ka yi fita za ka yi ka je ka nema fita za ka yi ka je ka nema to shi yasa yanzu kaga matasanmu da ba su son nema yasa yanzu talauci ya riga ya bugi jikinsu wa'azin ma ba sa ji wa'azin ma ba sa ji yanzu an koma yanzu ka duba ga matsalan da aka ɗauko akan fita zanga-zanga ka duba ka ga yadda matasa suka dinga zagin malamai da cin mutuncin malamai saboda rashin mutunci ni kuma kawai abin da na gamsu da shi shine duk wanda kaga ya fito ya zagi malami to kar ka yi mamaki din kaga ya zagi babansa ba abin mamaki bane shi malamin ba uban wani bane to wanda ya zai zagi uban wani kana tsammanin zai daga ma ubansa kafa ne shi akwai rashin mutunci a ciki akwai kuma rainin hankali da raina malaman a ciki ku ba kun san wanda suka cinye muku kuɗi kun san wanda suka hargitsa kasan kun san wanda suka sace muku kuɗi amma saboda su ba ku isa ku isa yanda suke ba su malaman da suka dafar da kansu suna alaka da ku talakawa suna kai komo tsakani suna neman ilimi da neman kaza saboda su amfanar da ku ku ne kuma kuka raina su su ne marainan wayanku saboda su ne suka ce sun- sun dage sai kun shiga aljanna da aka su aka daina wani sai ya ce wa ai malamai su suka ce mu yi musulun musulun kuma ƙarya ne wannan zaben da aka yi wanda yake son apc ya zaɓi apcinsa wanda yake son pdp ya zaɓi pdpinsa mai son nnpp ya zaɓi nnppinsa ba wanda wani malami ya canza masa ra'ayi kowa ra'ayinsa da yake da shi tuntuni abinda ya je yake nan to kuma yanzu an zo an samu matsala kuma sai ka fito ka ce wai malamai kuka ce mu yi mu yi musulun musulun duk wanda kawai ya fito yana zagin malamai wasu kuka ce mu zaɓi kaza to ka tabbatar biyayyansa da ladabinsa ma bai ba shi daman ma ya musu biyayya zaɓi wanda suka ce ya zaɓa ɗin ba amma wanda har ya yi biyayya wai dan biyayya wa malamai ya sa ya zaɓiwa ne to wallahi sun fi ƙarfin ya ci mutuncinsu don bai samu abin da yake so ba wallahi sun fi ƙarfi sun wuce haka amma wani irin neman arziki ne za a fita yi wai da neman yanci wai kafin a samu wannan yancin wai sai an ci mutuncin masu mutunci an wulakanta masu mutunci kafin a samu wannan yancin na'am kuna ganin wannan yancin zai samu kuna ganin wannan abun zai kai mu zuwa gaci kuna ganin wannan abun zai haifar mana da- da da ɗa mai ido ko ka ƙi ko ka so dai in kana neman na kusa da Allah a cikin mutane wallahi su ne malamai amma wani sai kaji ya ce wai malaman ma duk sun zama 'yan duniya ni dai ban taba ganin wauta ba irin na jahilin Najeriya wai shi mai tsoron Allah ne amma malamin da yake koya masa tsoron Allah shi kuma bai tsoron Allah ha ka taba gana ji tsoron Allah da jahilci wanda yake ya ma jahilci ya ake tsoron Allah to ta ya zama mai tsoron Allah ya za a yi kai ka gamsu kai mai tsoron Allah ne amma wanda ya koya maka yadda ake tsoron Allah shi kuma bai tsoron Allah ka gaya mun yadda haka zai yi faɗa mun yadda haka zai yi kai ka gamsu kai mamu kai mutumin kirki ne limamin ka kuma ɗan iska ne ka gaya mun yadda haka zai yi ka ga mutumin da in ka tsare shi fatiha mai kyau bai iya karantawa ba fatiha mai kyau bai iya karanta ba wai sai ka ji wai ya zo wai na ce wai da shi da malamin ba a san waye na kusa da Allah ba wallahi ƙarya kake yi ƙarya kake wallahi wai ba a san waye mai tsoron Allah ba ubangiji cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama masu tsoron Allah a cikin bayinsa sune malamai sune wanda suka san Allah ta yaya ake tsoron Allah da jahilci baka je makaranta kayi karatu ba baka san kiman karatu ba baka san kiman ilimi ba masu ilimin kana cin mutuncin su wanda zai zo ya ce maka Allah ka zage shi kuma ka ce ka fi shi tsoron Allah Daga ko ba ku so sai mun gaya muku gaskiya wannan ita ce iya gaskiyan zance Eh, ba daidai ba ne kawai din kana so kar mutane su zage ka ce ba za ka faɗa musu gaskiya ba wannan shine iya gaskiyan zance tunda har an ce wai wani ya ce illiman ya zo ya ce kada a yi zanga-zanga a kifo shi daga kan mimbari mun kuma sa ido mun ga ko akwai wani ɗan taurin kan da zai gwada allah da ya taimaki su ba wanda ya gwada amma wannan tsiya ce ai da rashin kima da rashin sanin daraja ka ce wa babanka ne yana magana don ra'ayinsa bai ba ka ce a kifar da shi ƙasa ka kyauta balle wanda yake gaya maka allah allah fa yake ce maka na'am to kaga duk da haka dai wajibi ne akan mu mu tashi mu nema tare da cewa dolen dole ne su ma wanda suke mulkan mu mu gaya musu cewa Allah ya daura musu nauyin mu kuma Allah zai tambaye su akan mu Allah zai tambaye su akan mu ran tashin alkiyama duk abin da ya gudana a cikin mulki Allah zai tsaye da su ya tambaye su ya aka yi wane ya kwana da yunwa ya aka yi wane ya kwana babu kaza ya aka yi kasa kaza babu kaza Allah zai tambayi duk wanda Allah ya daura masa wannan shugabancin baban za suke ci ba ba bulli suke ci ba da haka in kun ji mu talakawa malamai sun ce kar mu yi zanga-zanga kar mu yi kaza kar mu yi kaza ya kamata fa mu gane fa ba fa suna goyon bayan wannan shirmen bane ba suna goyon bayan cewa wai tala- wai shugabanni ba su zalunci bane kowa ya sani hanyar da ake gudanar da shugabancin kasar nan ba ta yi ba hanyar ba ta yi ba hanyar ba ta yi ba kuma wallahi abun tsoro ne akan su dukansu tun daga shugaban kasa har zuwa gwamnoninsa har zuwa na kasa wallahi abun aji tausayin su ne abun aji musu tsoro ne wannan al'ummar al'ummar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama annabi kuma ya riga ya yi addu'a ma al'ummarsa ko ba mu yi addu'a ba wallahi Allah ya karɓi ta annabi duk wanda ya tozarta al'ummar annabi ya wa- ya wahalar da al'ummar annabi Allah ba zai bar shi ba Allah zai bi musu kadin haƙƙinsu to bayan kuma an gaya musu mu ma kuma dole a gaya mana gaskiya mu abinda muke so shine wai sai a ce wai malamai ba su faɗin gaskiya abinda muke so wai faɗin gaskiya shine in an zo kan mimbari a caccaki shugabanni a zazzage su ai kace kace da su wai shine faɗin gaskiya mu kar a ce mana mu bar zina kar a ce mu bar sata kar a ce mu bar ha'inci in malami ya faɗa haka shi wannan bai faɗi gaskiya ba wanda ya faɗi gaskiya shine wanda ya zazzage shugabanni kai kana zaune a nan ba a gaya maka gaskiya ba sai wanda yake can nesa kai an gaya maka gaskiyan ba kai aiki da shi ba kai talaka da baka da ko sisi baka ji wa'azi ba ina kuma ga shi mai arziki ina ga shi shugaban Allah ya sa mu dace saboda haka tashi za mu yi mu nemi arziki mu kuma nemi mu kuma roki Allah subhanahu wata'ala ya azulta mu yi mana albarka baki daya Allah ta'ala ya sa mu dace na faɗi hanyoyi guda biyu ji cewa Allah shine mai azurtawa da kuma tashi a nema lokaci kuma yayi an nuna mun lokaci tun da zuwa amma na dan wuce da haka zan tsaya insha Allah ta'ala saboda akwai dan uwa da zai bi ni a baya ya daura da daga wa'azi muna roƙon Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya mana albarka baki daya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala yadda muka zo muna roƙon Allah da mu da ku duka Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya Allah ya ba mu arziki mai albarka Allah ya raba mu da talauci ya raba mu da hanyar samun talauci duk hanyar da ake gamuwa da talauci Allah ya raba mu da wannan hanyar duk wata hanyar da za a samu arziki mai yawa mai albarka Allah ya nuna mana wannan hanya da kuma ya sare mana hanyar samun wannan arziki mai albarka Allah ya ji kan iyayenmu wanda suka rasu malamanmu Allah ya kara musu albarka Allah ya kara tsare mana su Allah ya kare mu Allah ya kara musu kariya ya kara musu albarka muna kuma roƙon Allah wannan ƙasa da muke cikinta wannan ƙasar tamu ta kamu da duk wani irin nau'in mummunan cuta da muka sani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zamto likita akan wannan kasar tamu ya warware mana wannan cututtukan da suke damun wannan kasar tamu Allah ya shi mana albarka Allah ya shirya mana shugabanninmu shugabannin kasanmu na kowane fanni muna roƙonka ya Allah mu ba mu cikin masu cewa Allah ka tsine musu ba a tsine musu ba ma ya muka kare da su Allah kar ka tsine musu Allah ka shirya ɓata garin cikin su shiryayyun cikin su Allah ka daura su ka ƙara daura su akan hanya ta gari Allah ka yi mana albarka baki daya yadda muka zo muka haɗu da ku a nan ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu ya sa mu shiga aljanna ina gaba kuna bi na a baya duk addu'an da na yi duk babu ja sai akan wannan insha Allah ina gaba kuna biyo na a baya insha Allah damuwan dai ba za mu shiga wuta ba insha Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته